أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ إذن لنا بهذا المعبر والتاتي بنظرة تاتي لنا بالظفر dama zaman da ya shige to mun ce wannan kasida ita za ta fassara abin da waccan kasida ji take nufi duk baki daya akan cewa mutum ya zauna da ahalullahi sufaye kai ya yarda da maganar da wanda zai kore shi daga wajen shehunansa na Allah mutanen kirki da tijai ya kore shi da kowane irin dalili zai kawo ko ya ce jahilai ne ko ya ce kaza ne ko ko ma ne ya faɗa ya faɗa zuciyarsu ta gyaru shine babban muradi humul fuqara wato humul fuqara usufaye su ne talakawa fakiri Allah tabaraka dukkan halitta ma talakawa ne Allah ya ce ya ayyuhan nasu antumul fuqara ila Allah kowa za ka ga talaka ne ga Allah Allah ba ni kaza Allah imin kaza Allah imin kaza har za ka kwanta ba shi Allah kiyaye ni wato kake ta mun shari amma shi to kuma haka Allah yake so kaga ashe mu duk talaka ne amma wani yana nan ya mallaki kaza ya mallaki ko mutum ya ce mai mallaki ko ko ba amma da ya mallaki kansa mu ni kaza kaza amma su faye ko kansu ma babu la ilaha illallah sune san tagariyar fakiri kenan wanda da haka ake ce da sufaye fukara wannan shine babban sunan su kuma shi ya nuna ma bayan Allah ne duniya duk ba a gaban su take ba bai hana su mallake ta su komai ba amma dai a hannu to humul fuqara sufaye su ne talakawa allazina ausa bi hubbihim wanda ya wasiya da asosu wa musahabatihim abokance su wal iltifafi haulahum a kewaye su a bisu waye wannan wasiya alkutubu kutubi alfazilu babba wal gausu wato gausi alkamilu cikakke ba wai kuma tagajan tagajan bane bare wayannan su ake kafa hujjoji da su a cikin tasawufu kamar yadda a cikin fiqh za a kafa da su Imam Malik kamar yadda a cikin hadisi za a kafa da su Bukhari kamar yadda kowane fanni za ga akwai mazajen da in sun faɗi magana to shikenan su za a kafa to wannan a cikin sufanci su ne wanda in sun faɗi magana magana su hujja ce ita ake kafa wane ne a shehu shehi abu madiyana abu madiyana daga wasu dama ake ce masa bira ya ce a cikin waƙarsa da take karewa da ra almashhuratu wadda ce shuhura yake cewa ma lazzatul aishi illa suhbatal fuqara hum saladin wa sadatu wal umara فاصحبهم وتعدل في مجالسهم وكل هزك ما ما كلفوك وراه واستغنم الوقت وهضر دائما معهم واعلم بأن الرضا يقص من هضرا ولازم السمت إلا إن سئلت فقل لا علم عندي وكن بالجال مستترا ولا ترى العيب إلا فيك متجدا بأنه بين لو لم يكن زهرا وهد راسك واستغفر بلا سبب وقم على قدم الإنصاف معتذرا وإن بدا منك عيب فاعترف وأكم وجه اعتذارك عما فيك منك جرى وقل أبيدكم أولى بصفكم فصاموا وكذوا بالربك يا فقراء هم بالتفضل أولى وشيمتهم فلا تكب دركا منهم ولا ضررا وبالاتفاق على الإكوان جد أبدا حسا ومانا وقد طرف إن أصرا وراكب الشيك في أهواله فأسى يرى عليك من استيثانه أثرا وقدم الجد وانهض عند كدمته أساه يرضى وحاذر أن تكن بجرا ففي رضاه رضا الباري وطاعته يرضى عليك وكن من تركها هزرا وألم بأن طريق القوم دارسة وحال من يدعيها اليوم كيف ترى متى أراهم وأنى لي برؤيتهم أو تسمع الأذن مني عنهم كبرا من لي وأنى لمثلي أن يضاهمهم على موائد لما لبها كدرا أحبهم وأداريهم وأسرهم بمودتي وخصوصا منهم نفرا قوم كرام السجايا أينما جلسوا يبقى المكان على آثارهم أثرا يهدي التصوف من أخلاقهم طرفا حسن التألف منهم راكني نظرا حسن التألف منهم راكني نظرا هم آل ودي وأحباب الذين هم ممن يجر ذيول الإذ مبتكرا لا زال شملي بهم في الله مجتمعا وذنبنا فيه مغفورا ومغتفرا ثم صلاة على المختار سيدنا محمد خير من أوفى بما نذرا ما لذة العيش باب ونداء الرايوة illa su hubatul fuqara sai cikin abota da talakawan nan sufayen nan in baka yi abota da su ba wani daɗin rayuwa tun da duk inda ka zauna zancen faɗa ne zancen kiyayya zancen gaba wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza amma su ne kaɗai za ka zauna ka ji an ce me Allah ya ce kaza me zai tafi da kai cikin Allah yaya fana'in ka yake yaya baka'in ka yake yaya tarakin ka yake da'iman haka baccinsu da faɗakensu da kaza kaza to ba wani daɗin rayuwa ga wanda yake son to shi kenan zuciya in ta ji daɗi ba shi kenan zancen hawan jibi bayar Allah kaza ka duk sai ya bata duk gabaki ɗaya ba wani daɗin rayuwa illa sun fata setan abota da talakawan na ma'ana sufaye humus saladinu su ne sarakuna manya ma'ana kamar a ce sarkin musulmi su ne sarakuna manya ba su da abincin yau ba su da abinci amma lafiya kalau a nitse ba sa tsoron kowa ba sa bukatar kowa sarakunan masu suke tsoro duk baki daya ba haka aka hada malam na yabo fada da sarkin musulmi ba shi malam na yabo almajirinsa ne kamar sadaka godiya godiya doki shi kenan aka zo aka faɗa ta kafin Allah ya ji kansa sarki musulmi abubakar Allah ya rahamshe shi kafin ya gane aka zo aka ce ai malam na yabe yana na yana tara dawakai shi ma ai sarauta zai yi kuma takalman da ake cirewa a garkasa ai ko garkayen labai ba a shirya irin ko nan ba a ce ai ya ce to a gaya wa sarkin kyabe a bugo shi a kawo min a bugo shi a to to ya gani so su ne saladinu ba wai ma'anar ka zama sarki da girman ka oh da kankan da kan nasu da rahamar tasu a za ga yayin da ake tsoron su ba a tsoron sarakuna ba wai sai ka yi girma ko bai an sa alkyabba ko an sa riga mai kyau ana so a sa amma ba sai abin a cikin su yake a cikin mukamin yake a wajen Allah saboda zuciyarsu sai ta ta kare cikin Allah za ka duk wanda zai zo sai ya karar da su ah to shi sarki karin da ya tafi zai je ya bugo malam na yaban kashin sa uku a hanya gudawa ta kama shi yayi gudawa ta kama shi yayi na wancan lo yana zuwa yana hadari sai ce malam kai mun a hankula ko kun ce so kano sarki ya zo ya ce wallahi ba mu ce komai ba ce kun ce mana an ce kana nan kana tara dawakai za zo ce oho godiyar da aka ka wallahi na bashi sadaka na bashi kyauta ta ne zan yi da godiya noma zan yi da ita a ce na ba shi kayan zuciyar su ta gyaru cikin Allah to da haka manyan ma to mu sala'in su ne manyan sarakuna ko kuwa abin da abaya zizul bustani ya gaya wani sarki yake da kun zo abin da yake cikin zuciyar mu da kun ba zarauta kun zo dan kai sarkin yanki kaza kai sarkin wanda ya fana iya tsare cikin Allah wata sarauta ce tafi wannan shi na ibn halara ne gashi nan domin saladinu su ne manya-manyan sarakuna wa sadatu su ne shugabanni su ne shugabanni wal umara su ne sarakuna ba ba wasu sun yi shiga sarakunan ba ya kuma yanzu da ka shiga sarakunan ko faɗa ya haɗu da sarakunan suna ganin abu a ko sun ma suka sa amma su za ga ne da wannan saboda sun ƙare cikin Allah fashabhum ka abokance su wata addab ka yi ladabi fi majalisin a wajen zaman su ka yi ladabi da su don hazaran Allah ce na duk gabaki da su Allah ya ce ka bi wajen wanda ya zo wajen sa ko baka san Allah yana nan ba dai inda ya gansu yana nan dan su ne masu zikirin Allah a najali su man zakara ne Allah ne abokin zaman su wa kalli hazzaka rabi da abin da zuciyarka take so ko ga rabanka ne abinka ne mukaminka ne kai ka dace da wannan abin amma kaga sun hana ka sun ba wani ce ne alheri sun san me ya dalili wa kalli hazzaka rabi da naka san zuciya mahama kalla kuka wara duk in sun sa ka a baya sun barka a baya ko sun ce ne bayan nan ita tafi kuma bayan nan nan nake so domin dai kan suna da kashafi tun da kai da bayan Allah ne to ka san akwai abu kila suna so su yi maganin wani abu a jikinka ko kila kaza kaza ko ko sun ga hakan shi ya fi ma alheri wastagnabil waqata ka ribanci lokaci wa hadur ka halarto su da'ima a kowane lokaci wa hadur ma'ahun ka halarto tare da su wa alam kai sani bi annar rida cewa yadda ya kusu man hadara yana keɓantar wanda ya halarta to haga yanzu wannan bawan Allah yake faɗa wannan magana ba wai yana nufin wanda yake da mata ko yake da iyali ko yake da kasuwanci wai kai je kasuwancinsa ba ba haka ake nufi ba amma shehu rubiya ya ce ko ya je ya gama kasuwancinsa amma da magaruba ta yi ya dawo ya yi zawiya a yi wazifa da shi a yi zikiri da shi a yi sallah da shi a yi watsi tun za a ci abinci a yi in ba haka ba a watsi ya zama yana tare kuma ya zama yana tare da bayin Allah amma za ka ga masu korewa ana hana mutane karatu ana hana wai hana mutane karatu eh ana kaza ana ana kaza to kaji shi kuma wannan a ba mu da gausa ka ga zancan su ya to na cewa su ne sarakuna Allah ya saka wa Shehu Balaraba je magana sufaye ko da Hausa suka faɗa ko da Larabci suka ko da wannan yare suka faɗa digiri ɗaya ce Shehu Balaraba je ga Allah ya saka mata alheri yake cewa su ike cewa wato yau suka mulki la'ifi babu ƙaharu ciki yau su suke yin mulki tattausa dan Allah ake bin su dan Allah ake tsoron su kuma sun iya juya mutana sun iya siyasa da su babu ƙaharu ba rinjaye bane irin dole sai kayi kaza dole sai kayi kaza kowa ya raɓe su ya fifita ba gajiya duk wanda ya raɓe su ya fifita wannan hausa ce duk mun gane to shi ne yake cewa wato kowa ya raɗe su ya bibita ba gajiya to wannan kenan wala taral aiba shine fasabu ko wala taral aiba wa alam bi anna ridha yakusu man hadara ka san yadda kana kebantuwa ga wanda ya zo musu an ce waje yaro ne wanda yake tare da shi wanda yake ba shi ya sani wala Allah kai hore mana ta zuwa wajen gausu Shehu Ibrahim kaula radiyallahu anhu ta zama tare da shi wala samta idan ka zo ka zauna da shi kalzumci yin shiru sai inda inda dalili in kana so kai in ka san lokacin da ake son magana ne kai in banda ma ake son wasa da shi ne yayi haka za ka ga hadara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ba haka ba in ishiru nutsu ka lazumi santa ka nutsu yin ka lazumci yin kawaici illa in su ilka sai dai an tambaye ka ni wane ya kaza kaza kaza kaza ne shehi ya tambaye ka faqul ce ne la ilma indi wallahi ai kamar an tambaye ka na karatu ai zai gwada ka kenan wato zaka kawo karatu a nan wajen ko sai ai wallahi ba Allah wa rasuluhu a'lam za ga sahabbai manzo Allah ya tambaye sai Allah wa rasuluhu a'lam shi sai ya faɗa la ilma indi ka ce wallahi shehi ban sani ba ku ga sani wa kun bil jahali mustatira boye kanka cikin jahilci a gaban su kanka girman kai sanin da kana da ilimi kaga kuma sabanin yanda ake koya mutane a wannan kaza kaza wa kun bil jahali mustatira boye kanka cikin jahilci ka ce Allahumma ba ka ce ka zo gwada shi sai kaga ya tafi da karatu sai kaga kaza kaza kaza ka halaka kenan ka halaka ba mutane yau suna son sufanci sosai suna son kuma su zauna da sufaye sosai zaka ga a tv duk malaman musulunci magana da suke ai irin wannan jaraba da sufaye suka sun ci nasara sun yi kaza a yi dinga koya a bi malamai har na ga wani mutumin saudiya shi yake sawai abu malamai rabbaniyai na ce eh yau sun sawai abu malamai rabbaniyai to amma rikicin kayan aikin da sufayen suke aiki da shi su kuma ya fi ƙarfinsu yanzu wani a tv ya ce waye zai ce ka zauna kamar matacce da shehinka fa kun kama ai wanda annu ma za ka tambaya ka zo ka ya manta kisa annabi kabir da waye to in suna so duk mai so ya ci nasara in ana so duniya ta ci nasara duk wannan ta'addanci ya tsare kowa ya zama mai kankan da kai ga Allah ga manzo Allah da zaman lafiya ya faru society ya kyau kaza kaza ya bi ƙa'idodin da suka sa yanzu ga wajen likita in ya ci ka ƙara cin gishiri Allah ne hana ka Allah ya halatta cin gishiri amma za ka ce da likita ka isa Allah ya ba ya ce in ci abu kai a duman ka ci yanzu ka tafi lahira me abinda likita zai ce to me ya kaka in ka san ba ba Allah ne ya hana ba ko likita ce daina cin siga ce ka isa Allah ya haramta suga ne kaza kaza a ce a to ba lafiya ka zo ka ce kana to su ma wa'annan waliyan abubuwan duk da suka hana ba wai Allah ya hana ba wa lafiya amma tunda kace kana son bin su kuma kana so kai keru kai kyau to abin nan da suka hana ka likitoci ne dole ka bari ran da ba an ce wani an hana likita ya hana cin gishiri ba ya ga mai tsire mai hanta ya zo shiga a kan faranti ka ji abu ce kai kawo likita Allah ne ya ci bai kwana da rai ba nan ta kun kumbura ya rasu likita ba Allah likita ba to ga duk wanda zai je ba wai shehin ba shehin Allah yadda kato ka kama wato yadda shi da ya ka zauna da Allah haka to haka to kakkai musu gigewa ilimi kakka nuna musu gangancin ilimi saboda sun haɗa na zahirin su kuma ko da ba su da na zahirin ka san dai suna in dai kayan da shehi wannan ma'ana ba wai ana nufin ko yara ko ka zo ka kazamin mutum ka bi shi kuma ka a ce a'a da sufayen na fayin Allah wanda suke da izini shaida ta tabbatar na Allah ne kuma an ga duk wanda ya zama tare da su yana to kaka zo kai ma wannan shine wannan nasiha da shehi ya faɗa wala taral aiba illa fika kakka ga wani aibi a hadarar shehin nan ko a wani abu ya faru illa fika ka ce daga ciki na ne saboda an ce shehi mudubi ne duk abin da yake tare da kai shi za ka gani a wajensa duk abin da yake to ka ce aibin daga waje na ne illa fika mu uta gidan kuma ka kudurce sosai da imani da kuma ka ce wallahi kai na nake gani jara bi annahu bayyinu ka ce dan aibi na a sarari yake laulam ya kun zahara ko bai bayyana ba Allah ya san me nake to kuma wayannan mutane ka shi kai ne duk da Allah ya ce kullum ne ya gudu min nafsihi wa ya fazu ku Allah ya ce mu ne su rufe idan dinan su kar su ga saraici to haka ma waliyai su rufe idan basiran su ko Allah ya nuna ma abin karka bayyana amma da yawa mutum ya zo ya musu ganganci za ga wali ko ya ga abun ya san wannan tsakanin mutum ne da Allah ina ruwansa in ka shiga tsakanin bawa da Allah sai ka ji kunya bawa da ubangijinsa ba a shiga sai ka ji kunya to amma da yawa mutum zai zo ya musu ganganci yanzu yanzu za su kwaso mara abin da zai kasa bacci sai ce to sai kaza amma bai faɗi lafiya kalau wa asira asaka sun kuyar da kanka wasta gafir bila sababi ka dinga neman gafara ko baka yi zunubi ba ka dinga istighfari ko baka yi zunubi ba ai da kaga mara ka hazara ta ce wani laifi ne babba ka dinga istighfari istighfari kaza istighfari ba sai an yi zunubi ake ba neman arziki ma in mutum yana istighfari zai samu neman karfin jiki ma neman lafiya in mutum yana istighfari zai samu neman hadaran Allah in mutum yana istighfari zai samu sai mutum gaba ki da wasu daga turka dinga yin istighfari bila sababin ba sai da wani sababi ba wa kum ala qadamil insafi ka tsaya a kan digajigin adalci mu'taziran kana mai uzur don kasan kai ne da laifi ka faɗi kai ne da laifi kai adalci kai ba kai ka dinga ganin a kai ne baka da laifi kullum kowa ne mai laifi ba in ka kai ne mai laifi ka tsaya ka faɗi adalci to ne to Allah ku yafe ku ya haɗu na yi kaza wallahi ne mai laifi to ai ni ba ba dole kaza wa in bada minka aibun idan aibi ya bayyana a gare ka fa'atar ka faɗe shi wa aqim wajha itizarika ka tsayar da fuskar uzurinka amma bi ka minka jara ka ce shehi wallahi ina wallahi na san nayi kaza amma dai ai hakuri in Allah ya gaba za a ƙara ba ba za a ƙara ba wa qul ga abinda za ka ga wa shehin ko bai duku kan karamin bawon wane mutum ubaidukumu dan karamin bawanku auladi safikumu shi ya fi cancanta ku ya ce masa ku yana rangwame dan karamin bawanku mabiyinku fasami ku ku yi rangwame ko ku zo bin rinki ku rike mu da tausasawa ba za mu zama irin ku ba ku rike mu da tausasa ya fukara ya sufaye ya talakawa cikin Allah a musu kirari kun bi tafaddila aula su ne mafi cancanta da alheri kakka damu kakka ji tsoro za su yi rangwame za su yi rangwame wa huwa shi matuhun al'ada su ne dama rangwame al'ada su ne falata ka kakka ji tsoron da rakan za su rufe ko an yi fushi da kai kaga an ɗauke kai kakka damu ci gaba da aiki ci gaba da aiki ci gaba da aiki ci gaba da aiki wata rana kuma ya to wai wane ne ne to shi kenan an yi abu da gaggada mu ko kaga an dauke kai ci gaba za a wala ta kabdara kan kaka ji tsoro za ka riske ka minhu wala darara kaka ji tsoron cuta tunda kana tare da su ba za ka halaka ba albarka annabi za su wa fil kifati ala al ikwani jid hada ce to ni na ga kuma shan kanshi yake mun to shi to to to shi Allah ne eh kaza eh, na ba ga su da yawa aha abinda shedan yake so kenan ya ya wanda ya laifi sahabban da basu je ranar badar ba kabu bin zuhair basu je badar ba basu je tabuka ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga da ce ai shiri basu tafi ba yana zan yi dai zan yi dai har annabi ya kama hanya ce zan bi su zan bi su zan bi su har annabi ya nisa kenan sai tafi ba ba annabi bai tuna shi ba sai a tabuka ko ina wane ne ya ce saboda yawan mutane na su zan buya wa annabi ba zai iya sai da aka je ta buka ana zan annabi ya ce wai ina wane ne sai wani ya ce "Hmm, wannan kayan da ya masu kyau barbansa mai kyau da wa zai bashi ya zo nan sai wani ya ce a'udhu billahi da kai wannan muguwan magana da ka faɗa bai dace ba shi dai annabi ya shi sallallahu alaihi wasallam har aka shirya aka tafi ya ji an ce ga annabi ne ya kamo hanya ce kuma sai duniya ta sa san masa har dai ya shawara ya ce to ni dai wallahi gaskiya zan gaya wa annabi duk abin da ya mun na karba shi kenan annabi ya dawo ce a kan munafukai suka zo kowa yana uzuri wallahi kaza ne ya saba manzala neman mun gafara manzala shi Allah ya gafarta ma ya tashi kaza kaza yace sai na taho ce sai annabi ya kalle ni ya murmushi amma murmushin mai fushi amma da ya gani akwai fushi a jikinsa amma dai ya kalle ni ya ya fushi manzala ya ce taho zo zo zauna me ya hana ka zo ya ce wallahi ya rasulullahi babu ina da hali ina da komai wallahi babu annabi ya ce Allahu akbar amma wannan ya faɗi gaskiya to kenan tashi Allah sai ya hukunci dan da zai amma wannan ya faɗi gaskiya to tashi sai Allah ya hukunci tashi shike ita da na fito dangi na suka zo ni amma dai ba mu taɓa sanin kai wawa ne irin haka ba. kana ganin mutane suna zuwa suna faɗa uzuri kai ma gaba tsawon zuri ma abu ka zo kai irin wannan a shida ma wa da ka yace har ne miya koma sai na ce to akwai wani irin wannan ta same shi suka ce i da wane da wane su biyu kai ne na uku sai ce to ai wallahi shi kenan ku dale sai yake na annabi yace ka a ƙara magana da mu ka a ƙara magana da mu ce to ni ne dai dan saurayi a cikin su zan zo in sallah da annabi sallallahu alaihi wasallam idan na juyo na kalle sai ya dauke kai idan na juya wani waje ina kallon abu sai annabi ya juya yana kallo na na lura da haka amma da na juyo sai ya ce zan yi sallama ma ko zai amsa ba zan ga ce haka muka yi ta zama dai har aka yi kwana talatin a haka ce sai da madina ta yi ta zama mun kaman ba garinmu ba kaman ba garinmu sai annabi ya aika matanmu ko matanmu masu banmu wata mace da ta yarda ma sai kusa da mu aka haka ita na aura gidan amina dan uwan babana na ce masa don Allah baka san ina son Allah ina son annabi ce kallo na ma bai ba da haka na kaji na fito ce duniya ta yi mun kunci kamar yadda Allah ya faɗa wa baqat alaihim al-ardu bima rahubat Allah ya ce sai da duniya ta zama musu kamar zobe duk da fadin duniyar na amai da ta zama musu kamar zobe ka zauna da annabi ka zauna a cikin gari cikin society amma kowa kallon kama bai matan kama da kowa yace to ai haka yanzu duk bala'i ya samu ko yanzu an yace ina cikin haka ban dinga yawo a gari yace ko amma bai kalle ni ba ko yace ina cikin yawo a gari ne ana waye ya san ka Abu bin Zuhair masu sai da mai daga Sham sun zo Nubai dawa sun zo sai na ce ni ne ka Abu bin Zuhair kai ne gashi in ji sarkin gari kaza wasiƙa ya kawo ma sarkin gari kaza ya aiko min da wasiƙa ya na buɗa zuwa ga ka'abu kai ba wulaƙantacce ba ne mun ji an ce abokinka ya wulaƙanta ta ho wajen mu sai na ce to wannan shine bala'i kafirci kenan wato Allah da ya dama da wannan da yana magana da aka yanzu ya buɗe mun kofar kafirci ridda mai da ya naje wajen mai tuyar waina na jefa takarda a cikin tanderun waina na jefa ta shi haka muka yi ta zaune a da aka yi kwana arba'in sai da ayar tuban mu ta sauka sai da asas aya tuba mu ta sauka yace da asba ina zaune kan sama gida na ji ana ihu ana kiran suna na san aya mu ta sauka yace na zo na samu fuska annabi tana kyalkyali tana kyalkyali annabi ya ce ka ji daɗin ranar da tun da uwarka ta haife ka baka samu rana irin wannan ba sai na ce masu to ya rasulallahi sharaɗin tuba na da nai duk abin da na mallaka na ba Allah sai annabi ya ce a'a ɗau wani a'a ba zai yi ba ɗau wani sai ce to na ɗau gona ta ta waje kaza amma ragowa na da kuma tun da gaskiya ce ta ja min haka duk da dai an sha wuya ya rasulullahi na yi alƙawari a gaban ka ba zan ƙara ƙarya ba gaskiya zan faɗa duk ta fanjama na san dai ƙarshe sai na fita amma dai an sha wuya to ka zama haka wajen fukara to gaya musu haka in ba haka ba yanzu kuma daga nan ta kofa kafin shi ta bude subhanallah to wa bil tibati alal ikwani jud ka dinga kula da yan uwanka na halara da ake zaune da su ka dinga kula da su wanda yake da hali nema ka taimaka masa wanda yake da abu ka dinga dai kula da yan uwanka zama na jin daɗi dai ana kula jid abadan ha abada hissan wa ma'anan sarari da boye a cikin boye ko addu'a zaka yi a cikin daki sa su ci ko me zaka nema ko wani abu ya zo baka ce da da wani fa kai wani fa da sani tsawon yana kaza a dinga kula da yan uwa wa gadda tarban kuma ka rinse ido ko sun yi abu kaza kamar ma ba su yi ba ka yi nasiha dai ka yi kaza amma ka rinse musu ido ko ba in asura in sun yi tuntube ka ce Allah ya tada tuntuban wa raqibu sheka ka dinga kula da shehi fi ahwali a cikin halayensa ya zama kana kula da shi kai shehu san awal radiyallahu anhu shi zai nuna mana nan wajen ya ce ko motsi shehu yana san me yake kuma yanzu ai sai da tsaba kula da karantarsa ce ka za ka san halin ana da shi ka san halin babu yanzu yanzu ka je kai ka san halin me Anas bin Malik ya ce shi ya zo ya samu babarsa ya ce baba na ga alama annabi kwana kaza ba a ci nama a wajen fadarsa ba ta shiga akuya ta na a yanka sallallahu alaihi wasallam so ka kula da waraki bishe ka dinga kula da shi fi ahwali fa'asa ya kusa ta yara alaika shehi ya gani a gare ka ministi hisanihi da cewa Allah ya kawata shi a zuciyarka asaran to in ya kula da haka to ai kai to kakarka ta yanke sa yanzu hazara za ta ma madadi yanzu hazara za ta ma madadi shehun mu shehu malam isa wa mata rafi allahu an ya gaya mana mu rike shehu ibrahim da kyau duk safiya sai ya an gabatar mu da zuciyoyi na masoya ya gani wallahi haka ya faɗi to mu kula da wannan shehu ya ga soyayya a zuciyarmu kar ka yadda ka zauna da wanda zai jefa ma wasu wasi ko ɗaya a zuciya kuma kowaye shi ka gudu abinda zuciyar nan misali me sai da abin fitilar kwashi ya sunan gilas din fitilar kwashi gilas ko kuma sai da kwalabe ko me sai da gilas na kofa zai yadda ya zauna wajen masu wasan jifa ai wasa suke ai zai ji a tabbata to to kanka yadda ka zauna wajen masu wasan jifa duk abin da zai jawo ma wasu wasi kaza na mun kire kake da wannan to wa qaddimil jidda ka gabatar da kokari ka zama mai kokari wan hab ka zabura inda kidimati wajen kidimarsa asahu da sannu yarda zai yarda da kai wa hazir ka ji tsoro an ta kun bajira ka zaman cewa mai cewa na gaji ko na ko kosawa ko kuncin rai ka za a ka fi kiranka a hazira kar ka zama haka ba fi rizahu cikin yaddarsa din nan rizal bari nan yadda Allah ta ce kwarai shawi a gawa cikin bismillahil muntakin ce wallahi ba za ku gana da gamsuwa sai Allah ne yadda ku yi hatara wa da'atihi da binsa to wanda zai ce ma kakka bi shi kamar abu kaza shi ma zaka iya taka ma biki ai kamar ya ce zaka yi Allah hasan kaza kaza yarda alaika in ya yarda da kai sai Allah ya yarda da kai wa kun min tarki hazara ka ji tsoron ya ce kuma bai yarda da kai ba shehu balarabe yana ta in shehi ya ma du'a ka ga alfishi in ka yace urus a'udhu billahi sai mutum ya mace da biya wa alam kai sani jin mai jina wa alam kai sani bi anna dariqal qawli hanyar nan ta wadiya dari satin yau ta kare ta kare fa shekara ya wajen ɗari biyar ko ɗari takwas da faɗa wannan daga ya zai zo wannan zamanin ba ka san hanyar nan ta kare sai da awa sabida me ta kare duk wani ka'idodinta an ce an waye ko ya ya ya ya saba wa magana Allah da kaza ko kaza duk abin da aka yi ba shi kenan da haka duk amfanin da ake samu ba za a samu ba in sharadi ya gushe to mashrutu ma ba zai ba zai samu ba kamar yanzu za a ce ai ci gaba ne ka duniya yanzu ta ci gaba amma ci ba me duk bature ya kwace mana kasa kasai na da da ya kawo mana mai hanji da kaza an kawo mana cd da waye da cmp3 dai an neme ka sakasai kamar su kare kana ganin ai an ci gaba dan kwana kaza sai abin ya share sai kaza kaza kamar ci gaba ne kaman bayan kaza kaza to za ka za ka ai ai wayewa ne wannan shine burgewa hanyar burgewa kaza eh gaskiya ne burge amma kai ta irin ta baya ta gani sai daga duniya yanda za a ce an ci gaba an waye an yi kaza amma abubuwa duk sun lalace za ka hanyar bayan Allah din ma da rishatun ta za idan ta ta kushe wahalu man yadda iha kalli halin mai da'awa cewa akan tan yake ma ba ma masu zaga kan wanda yace akan ta yake ma kalla shi mana daga irin nan da din ne yana zubo ilimi irin na da yana abu yana cewa yana kan ta ma yana inkarin ma abin da take kai sai ka rasa ma wai me kamar yanzu abin da kake sai ka rasa an ce ka a rike shari an ce ka kai kaza an ce ka sai ka rasa wai ne zaka yi sai dai suna kawai suna suna in dai suna ne ita wace ne ni miloniya ne ni miloniya ne ni miloniya ne zai saka zama miloniya kai ka ka ka ne ma ka wa halin man yadda iya ya kaga halin mai da'awar ta yau ma mun ji mun ji tsoron mu kula da kwarai kwa kai fa tara ka gani ba da Allah ya ba mu faila a wannan zamani ai da abu kuma albarkar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah al'umma ce ta alkhair albarkar da Allah kuma ya sa duk da zamanin ya lalace da kuma kuma alherin da yake cikin zamani kuma baya cikin na bayan alherin da yake duk da akwai barnar da kuma kuma Allah ya zuba alheri saboda ya rahamce da al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam da girman sa da matsayin sa ba irin sa wajen Allah amma daga maka in zai zo Madina sai yayi tafiya wajen kwana goma akan ragumi jabab jabab a huta a shara na a yi fasiya amma yanzu albarka shine ne muke kan albarka amma jiji yanda ya sa amma yanzu da ka hau jirgin sama fi duk da bajin lokacin to wannan daraja al'ummar sa ne me ya jawo haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ajijiye falaloli kuma a ƙarƙashin zamani yanzu ƙarshen zamani sai dai falala sai dai oya oya da kudin da wuri wane ne kaza kaza jaki ko kwabbuna ko su lalluka ko mai albarka ne da amma sai an zuba amalanki a tura to yanzu me za a yi da wannan yanzu ba falala ce yar dala yar guda yar takarda yar guda ɗaya sai ga miliyoyi yar takarda guda sai ka siye kudin zamanin na da gaba ɗaya yar takarda ce guda ɗaya ba wanda ba ya san kana tare da ita falala kenan to yanzu akwai salatai akwai kaza kaza babban su salatul fati falala ce ita Allah ji ya wannan albarka da shi ake ta wa'annan falalolin ce dan abu kaɗan a wannan zamanin sai ga da ka faɗe shi kuma sai ga falala Allah ya riskar da kai ta wajen falala ce kuma daga kuma nan ba za a ce da Allah to ne yasa suka yi ta shan wahala su kuma wannan duk da daɗi da to kuma wallahi sa'al haka ya ga dama tabaraka wa ta'ala to da san haka kai fatara mata arahu wa ina zan ga waliyan nan ina zan gaba fukara a wajen nan talaka wannan su ina zan gan su washe mata washe a rahun zan gan su wa anna li ru'yat ina na isa na gan su ido kaga irin wa'annan ina nake da gaskiyar da zan gan su da da gaskiya suna nan sun fi kusa da kai amma ba da annabi Musa ya ce na so ya ga al'umma manzo Allah Allah ya ce lan tarahu ba ha gan su saboda daraja al'umma manzo Allah dukan al'umma manzo Allah ne annabi Allah ana cewa to mu kuma yanzu mu cewa yana so ya ga sufaye ina zai gansu hmm mata ara wace zan gansu wa anna li ta ina zan gansu aw tasma'ul uzna ko ta ina kunne na za ta ji minni da gare ni an humu kabara labarin su hmm hmm ta ina zan gansu ta ina zan ji labarin su malli waye ni kowa zai lamunce mu wa'anna lim sa'ina irina an yi zahimahun ya zama ya zauna da su ma ya yi gogayya da su kafada da kafada fuqara utun da in je wa'annan ne Allahu akbar alama wa'idi ya zauna da su abu sakabakin su su ci da shi ko a ce ma ya ci da su ko ya zauna da su ko ya kwanta lam alib biha kadira wato kaɓakin nan nasu ko hadar da ko wajen zama na da ba yanda za a kaga gurɓatar zuciya ce ba za ka ji komai ba sai farin ciki aljanna ce ga sana a sarari da jigga baki ɗaya to kyau balarabe je ga albarka abu ma ya faɗi irin wannan da su fa yi magana su biyu ɗaya ce ko da hausa ko da larabci da kyau balarabe je ga yake cewa radiyallahu ta'ala anhu yake cewa ya laita shi'iri ya kai tona ana zan gansu ko da ido kaga faɗi irin na abu madiyanu ko in ji zancen su ko bayan hijabu na yau wannan ya fassara ta radiyallahu anhu ko in hidimta wa mai hidima ga hadimin ba wai su ba ba wai hadimin nasu ba wanda na ji an ce yayi wa hadimin su ma hidima ina ma zan je in bar aiki ko da kamar juya takalmi ko da in juya ma takalmi daraja ta faru shirin tafiya in za a yi tafiya to bari a ce kuma ni nake mar hidima kaza ko in mar kaza ana zuni malik shekara goma ya ne manzo Allah hidima sallallahu alaihi wasallam shekara goma alheri duniya da lahira da ya samu ba taɓa gani irinsa ba da ya rasu da aka dinga haƙar zinari ɗansa ɗansa da ya rasu ba wa'inda suka rayu ba wanda ya rasu a rayuwarsa a ce ɗansa ya rasu sai da ya binne ɗaɗari sai da ya binne ɗaɗari wanda ya rasu a rayuwarsa ba wanda ya bari ba akwai matar da ya sake ta cini ba ta da tumuni a cike da aka ba ta zinari dubu tamanin kuɗi ne ba su da adadi albarkar hidima ga abu hidima ga bawan Allah ba wai shi ma ko saboda shi ne ba shi da lokaci ne wa hadara hidima ba mutum ya zauna kuma ya fi ga ba ya ce ai ba irin nan ba kai dai kai dai ba ka faɗi ba hidima ga bawan Allah albarka ce da ita gaba da rike ganin duk alherai ya tsare saboda kowa ya dora girman kai ya ce ba zai iya wani hidima ba ko a kuɗin me yasa masu kuɗin da sai ga mutum ya yi kuɗi ya mutu ya bari ƴaƴansa sun gada suna nan da kuɗin jikoki na nan da haka amma yanzu mutum zai yi kuɗi yanzu yanzu shekara goma kada an ce ai ya ƙari ai ya talauce dan ne saboda ba girmama wancan mai kuɗin ba hidima ga wancan mai kuɗin har ya samu albarka wancan cikin komai akwai albarka amma dubi inyamurai misali sai ka ga inyamuri yana hidima wajen uban gidansa sai ya yi hidima kaɗan ba za a ba shi ma abinci ba ya zai ci garin rogo kadimi ne muridi sai ya zama muridi sadi sai ya daku ya daku ya keru ya keru an koya mar hakuri an koya mar an wulakanta shi ya yi hakuri da ya yi faɗa ce tuje ta an kore ka ba za a yi ba sai ya zama muce cikakke ya yi muridantaka sosai sai a cika mar shago a kai a ce to amma ijaza yanzu sai ga abin ya yi albarka shi ma kuma sai ya yi wani a kaza tsera tsera mutum suke ba wai wulakanta shi ake so ba a tsera don a koya ma hakuri kana kallon abin naka ne a hana ka kana kallo kai ka dace a kaza kaza kaza in an ga inda za ka yi ji daɗi ne ka gaya ma abin da nan da nan mahaifi da ka gurɓace da da haka ƙur'ani yake wasu haɓɓan manzo Allah in an ci nasara a yaƙi sai ka je na kai musu gori ranar badar an ci nasara za ka je na kai wala ranar badar an ci nasara din yana ta gaya musu ku kakku girma kaza kaza in an ci wuya kuma ka je yana ta gaya musu daɗi kaza kaza ai kun yi nasara ai lokaci kaza ai lokaci dike in an ji daɗi sai ka farin ciki da wannan haka in an wuya ce kuma to sai a gaya ma daɗi maza maza dan ka kuma zuciya ka tafi ga sai to wallahi in balla marin nan shi ya dace haka dai balle kamar to ha gani ko ko jiya ko kamar jiya takalmi shirin tafiya balle kamar share gun da suke zaman zikiri balle in zama mai share musu wajen da suke zaman su ambaci Allah ko kama Abu Muhammad shi Abu Muhammad ya je shi mai risala mai risala da ya je karbo shi risala shi malamin qur'ani ne ya karanci qur'ani da kyau ya tafi karbo ilimi kuma saboda tsaba karanta qur'ani har yana irin karama ta gaddawa din nan zaki yake hawa kuma ya bulala da gan sheka yace yake abu da ya tafi haka ya tafi misiran karbo ilimi akan zaki ya tafi kuma bula miciji ne bulala shikenan har ya zo kofar gidan shi malam din da zai karbi ilim ya tsaure za shi waje daga yace ina mala aka ce ai ya tafi gidan sarki sha uzu billahi malami da zuwa gidan sarki Ka, wannan shi ke nan. yace na ya zauna da fuska bane ya ga ana ta shiga da tulu to wannan tulun ne aka aka ce ai giya ce giya ake shiga da ita gidan malam din aka ce to ga ta nan je ta haja ni wai wajen wa na zo ne sai wata tsohuwa tuku tuku ta wuce tana sharan masallaci lahaki wannan tsohuwa mai aka ce ai uwan malam ce ce uwan malam ita take sharan masallaci sai ya ga malam ya dawo daga fada akan doki sai ga wani tsoho ya kama linzamin sa ce wannan wani wanda ya kama aka ce ai uban malam ce kai wallahi ban zo zan zama da ya je zai hau zakin ya zakin ya buɗe baki bulala ta fasa kai sai ya dawo sai ta aka gaya malami sai da suka zauna ce na zo na ga abubuwa zan gudu zan gudu abinda na zo da shi ake karɓa ta na san akwai wani magana wa'annan abubuwan da na gani ga Allah ne ne shi ne na gani sai na tambaya an ce kana gidan sarki ne haɗa malami da gidan sarki ya ce a sarkin azzalimi ne in ba ya ganna a zaune ba baya az- baya adalci da haka na tsora kaina kullum sai na je fada na zauna bai so da wulaƙanci amma sai na zauna ne to kuma ba zai iya zalunci ba ka ji dalili ce to a wannan ku su da na ga ana shiga da giya gidanka kaza kaza yace a, zo ka gani duk kullum ni nake ina da kuɗi ni nake siya giya garin ka ga tafkin da ake dure da sa ga wajen da ake zubar da ita nan ka gani ya gani da ita to na ga kowa tana sa- shara an ce wa uwa ka ce sha baka ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mai sharan masallaci dan aljanna bane da uwa wani ta shiga aljanna ba wara uwa ta shiga ba. da uwa wani ta shiga aljanna ba wara uwa ta shiga ba to yi sa nace ta dinga yi suna ga ya kama ma linzamin kuma an ce baban ka ni ce kwarai kuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mai kama malami doki ya sauka linzami ko a yanzu kamar yanzu a ce buɗe kowa ba zai ci wuta ba da uban wani ya yake cin wuta wara na ya yake cin wuta shikenan da ni to ina ma zan zama mai share wajen da suke zaman zikiri shara ma abu ne babba bare ta ta hadara Hmm? ko kama sirbi ko in rike musu sirbi in za su hau doki hawa ko ma zagin tafiya ko in zama ina gaban su ina buɗa musu hanya suna tafiya Hmm? da ne tukunci da raina da na ba da raina ce ban ga ya isa ba balle fa dangi da mata ya bayyana tafiya gun wanda ya mun bishara duk wanda ya mun bishara saduwa da suwa zan ga irin wayannan Hmm? balle urudai balle kadarori da kaza ko dinare ko ga suna na duniya mai zai hana mini mauta da son su kamar wauta da hauka da zikirin su ba gajiya wa zai hana ni kan in dinga son su in dinga hira su in dinga hauka cikin su wa zai hana ni wannan Hmm? ni mai yawan zunubai tamkar zubar su hubai ni din nan mai zunubi aka raba ni da wannan ai na kafe a raba ka da su da gani hmm? kana yawan ladabai duban kiyaye ba kiyaye kowane ladabi ɗaya ba a ce an raba ni da su hmm? to har zuwa ƙarshen radiyallahu ta'ala anhu kaga duk abin da yake fassarawa kenan uhibbuhum ina son su in ji abu madiyan rugau wa udarihim ina tausasa musu ina siyasa da su siyasatul auliya da kace za ka yi musu keke da keke yanzu sa askoka ina tausasa musu siyasa siyasa ina ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya aiko ni in yi siyasa da mutane da aiko ni zuwan halaka su ba dole sai siyasa kuka ji zaka dinga kiri kiri keke da keke da wa usiru ina fifita su bi muhjati da raina na fifita su kare wa khususan min humu nafara balle su wani da wani a cikin su balle in an ce ga kutuban hmm? ashabul faidat suka bare a ce ga wa'anda sun yi kaza da shi sun zauna kaza wo wo wo. ga girman su duk da baki da kaumun mutane ne kiramun masu girma kiramun sada masu girman ɗabi'u aina ma jalasu duk inda suka zauna ya almakanu sai ka ga wurin nan ya za- ya wanzu adiran mai kanshi ala asarin sabida gurbus ko daji suka zauna sai ya zama gari radiyallahu ta'ala anhu. yahudit tasawufu sufanci yana hadiya min akhlaqi mu daga dabi'o'in sa rufa wato misalai husnul ta'alisu kyakkyawan soy- zaman taron su yan uwantakar su yanda suke hada kai in ba su cewa ga inda ake hada kai irin wannan ba kowa na son kowa dan Allah zuciya duk ta taru ba wannan sai wajen su za ka ga wannan duk gaba ki da raƙani nazara abin da ya burge ni ai abin da duniya take yanzu duk sun ka ji labarai ko malamai masu abin da suke ko ya za a yi duniya su dawo irin ta da ya za a yi almajirai su zama masu ladabi ya za a yi a daina wannan jefa su bom ya za a yi kaza kaza to ai su fa su suka iya ladabtar da da jama'a daga su ba an ce kafirai to ya za a yi ku zo wajen su ku ce hmm? abin da ake ta nema kenan raƙan yi nazara hum ahalu wujji su ne masoya wa ahaba su nan nake ajiye soyayya ta wajen su wa ahababi su ne masoya allazina humu wa annan da liman yajru zuyil al-izz muftakira da su mutum yake dange zan girma duk wanda ya rabe su ya dauka la zala shamli bihim taro na bai gushe ba da su mujtami'a a haɗe yake in dai ka haɗa kai da su kullum kuna nan tare bayan da za a ce an wasu wa zambuna zunubinmu fihi cikinsa magafuran abin suturtawa ne albarkansu wa mugtafiran abin gafartawa ne albarkansu ba za ka ga wanda yake tare da su ba sai ka gan shi mumi mai kankan da kai mai kyauta mai sadaka mai kaza mai ale duk wanda ka ga yana cewa ka alaɗu da su sai ka gan shi kishiyan waɗannan girman kai rowa jafa'i zage-zage kaza kaza ya yi sun dama gyara baki suke an ce shoman tijani yana cikin gida wani almajirinsa yana zaune soro sai shoman tijani ya ji yara suna ta zage-zage kai waye anan ba wanda yake nan ba zai raba yaran nan sai shi na soron a ce wane ne ki tun ka raba yaran nan ce kai ko in ci kaza kaza kake su bai ka ji su su bai ka ji su kai da ake su da yi kenan da yi ka biyu su kai na ka raba su za su gyara ma baki su gyara komai da baki daya kuma ikon Allah bayan sun ce ma ba zaman da su shi zai koya ma hadara ga baki daya ladabi da kyauta ka ga shi yare sai kai ka zauna ana ta haka dai za ka gansu wannan daga jikin su Allah ya wannan ثم صلاة زيرة على المقتال أبو سعى النبي أبو زاكي سيدنا شغوام محمد شيني محمد خير من أوفات يوم وان دي شكا بما نظر هذا أبن دي القولي كذلك القولي انت جيت أسواني زي شكا زبا من ذا الله صلى الله عليه وسلم هذا كان سيئين با كان شيكم يا شكا كذلك لما دونس الدسوية كذلك كذلك جوة مغانا لا تساعة هكذا يحدثوا kuki an bada labari anna zannun al-misri zannun al-misri wali ne kala ya ce ra'aitu ba'd sawahil shani na gani a bakin kogi na kasar sham ba'arin bakin kogi imra'atan naga wata mace wata mace tana tafe fa kulsu sai nace da ita min aina aqbalti baiwa Allah daga ina kike kala sai ta ce min min inda aqwamin daga wajen wa'ansu mutane nake ta tajafa junubuhum al-mazaji kirjin su ta kaurace wa shimfiɗa sai daga wannan wajen su nake faƙul sai na ce to wa aina turi bai wa Allah to ina za ki kala sai ta ce uridu rijalan wajen wayansu mutane kuma zan tafi la tulhihim tijaratun wala bi an zikrillah sai da cewa bai hana su ambatan Allah ga kasuwancin ga kudin ga harkokin ana ciki kuma bai hana su lamarin Allah to wajen su zan ce faƙul sai na ce da ita tafiyahum li gaya min su فقال فتشي قوم هم هم بالله قد علقان فما لهم من تصموا إلى أهدي فمطلب القوم مولاهم وسيدهم يا حسن مطلبهم للواحد الأهدي كما ترى قوم تشي متاني هموم هم بالله ضد موسى cikin Allah dai ina za su da lamarin Allah wa zai hada su da Allah ina lamarin kaza kaza Allah dai dan alikad nan tara ta yi fama lahun himamu ba su da wata himma ta sunu ila ahadin ga wani kawai shi fa matlabul qaumi abin neman su mutanen nan maulahu ubangijin su wa sayyidahum shugaban su ya husna matlabi ya can abin neman su lil wahid al ahadi da Allah tabaraka wa ta'ala ya can abin neman su shehu mun musiri radiyallahu ta'ala anhu ya faɗi wasiƙa wasiƙa ɗakin ihtirami a cikin wannan magana ta wato girmamawa almutabadili tsakanin yan uwa din tsakanin babba da yatsun da yan hadara wal hubbil mutanawili da wannan soyayya da gata za ka ganta bainar safwatul akhyari tsakanin tsarkakakkun masoya wa ahbabi shehi masoyan shehu wa khususan al akabira bare ma manyan na kama a wasiyatu sayyidi muhammadu wannan wannan duk gaba ɗaya mun ɗauko a littafin shi cewa abdullahi ya ji ba cewa abdullahi dan muhammadu dan cewa abdullahi ya ji ba tajmi'un wata aliku to duk anan muke dauko wannan hmm? mu tsaya da wasiyar da mushriyai sayyidina muhammadu mushri radiyallahu lil ahbab ga masuwa ya kulu fiha ga abin da mushriyai ke cewa wa usikum ina yi muku wasiya bi adamil intisari kar ku ce sai kun rama kan kun an muku abu ya hakuri kar ku ce sai kun rama ku ci gaba da aiki ku ci gaba da aiki ku ci gaba da aiki daraja za a in ka ji turare ya taso kanshi je ka ga inda aka zuba shi in ka ji turare daga wani gida ya taso turaren wuta yana kanshi ina aka watsa shi wuta a uzubin Allah kiyaye kasa shi yana ta yana shan kai kai ga kai Allah ka ji wani abu mai kanshi to kasu da gashi suna yanzu ya ga mai gari to ka je ka ga ya an dandana to wa usikum bi adamil intisari ne muku wasiya ka ku dinga rama kan lin nafs wa adamil mas nayi muku wasiyar kar ku yadda ku taba min karamatu salihin daga girman bayin Allah kar ku taba darajar kan ku faɗi wata magana da za ta zama to taɓa darajar bayan Allah ne al-ahya'i rayayyun su wal amwat ko matattu ko na ɗariƙan ko ba na ɗariƙan ko indai an ce wallin ne sai ka taɓa shi ko ma waye ko musulmi ba ko kafirin ma waye haɗa waye ina ruwanka da ka fi ci tsakaninka da ai tsakaninka da ubangiji ka kai ko abokin zaman ka ne za ku yi ciniki za ku yi kaza kaza ba kabarin ku ɗaya ba kaza sai ku taɓa wa kususan balle a tijani ne ƴan uwanmu tijanawa wa ashabi shehu bari yan baila sahabban shehu bil khususi a keɓance wala siyamal kubara'i kuma ina manyan ciki shehu kaza kenan an yi zama da shi yayi kaza su ne manyan allazina shahida lahum shehu bit tabriz wanda shehu ya musu shaida da fifita ila an ya kula har mu shirya ke cewa wa'alamu ku sani anna kubara alfaidati manyan nan na faila hum akabiruna su ne manyan mu allazina sabaquna lil islam wanda suka riga mu zuwa musulunci wal imani da imani wal ihsani da ihsani rike su da kai lila da kai kautatawa kowa lafiya lafiya malkasatu ko mu'azziman li ahliha jami'a ka girma ma duk dan uwanka yan dariƙa da musulmi ma duka bare manya shehu kaza kaza duk wanda daga zai zai zuba ma da darajar wanda daga cikin su ka bashi kuma da kowace irin dabara ya zo ko jahi ko zai zo da shi zai yi duka ka bashi duk gabaki da duk gabaki da fa alaina yana kan mu an nuhibbahum mu so su wa nu'azzimahum mu girmama su wa an nanzura ilaihim mu kalle su bi ainil ihtirami da idan girmamawa wala adabi da ladabi ila an yaqula hammu shi yake cewa wali annal mu'amalata domin cewa mu'amalar hakikatan ma Allah da Allah muke hadaran muke kallo waliyan Allah ai haka daga inda hadaran ake kallo fanna hazarto mu ji tsoro min ayi shay'in ga kowane abu tubuwa alaihi alqulub duk abin da zai kawo gaba a zuciya mu ji tsoron sa to wannan kenan sannan wannan wasiya kowa ne aka kawo zaba ka sanar da yan uwa suna zo da lali lafiya ana abin da aka saba ka ce ka zo musu ko da karatu ko za ka yi kaza ka bata su ka jawo gaba da kaza kaza shehu jana wajen ya ce almajiri na mazallacin kadin karkashi ne wanda ya ce ya saka shi zai shaka sa yanzu yanzu duk gaba ki da kowa ma duk abin da ka san zuciya za ta sa wani gaba ko abu ka ji tsoronsa la yardahu Allah Allah ba zai yarda haka ba Allah abin da yake so ya ga ana zaman lafiya cikin nishadi cikin abu da haka wanda Allah yake neman tsari da duk abin da zai kawo bacin rai kowane iri ne ko talauci ko cuta ko mutuwa ko ji'a ko abin da ana zaune cikin lafiya duk abin da ake to haka kawai ka lokacin ana zaune lafiya ka jefa gaba ko ka jefa mutum ya ji tsoron wannan Allah zai san wannan yanzu Allah zai yi wani abu walinakul mu dinga faɗa bi lisanin hali a aikace da lisanin halinmu wal maqali da a faɗake rabbana ubangijinmu igfir lana ka gafarta mana wal ikiwana da yan uwanmu allazina sabaquna bil iman wanda suka riga mu cikin imani wala taj'al ka sanya fi qulubina a cikin zukatan mu gillan kwafe lillazina amanu ga mu'mini Allah kakka sa mana kwafe wani musulmi ma bare dan uwanka na Allah bare akabiru wanda manya ne hmm? to to wannan kenan da kuma kowane abu ilimi yana da yawa duk wanda zai zo da irin wannan abu ya kawo ka ba ko ya kawo kaza kaza ya ce ilimi ya kawo ilimi yana da kyau haza duba lillabil ilimi wannan kuma hakimu shari'a faɗa a cikin littafinsa kuma inzarin wa ifada aljanna tabbata ga masu neman ilimi in ta amma su ji tsoron Allah ba na alfahari ko na jefa gaba cikin yan uwa ko zage zage ko ka ko kaza kaza ba hajimu shi yake cewa haza wannan kenan wa nahnu mu nahtarimul ilma muna girmama ilimi wa nahmadullah muna godewa Allah ya zara aina idan muka ga da'ifatan wata jama'a nasarar ta tafi littafa kuɗi da ta nemo ilimi fiddini cikin addini lakin nan ilma sai dai ilimi in ji hajji mushiri wa in sharufa ko ya ɗaukaka fa huwa wasilatun tsani ne kawai ba shi ake nufi ba abin da zai kai ka wasilatun tsani ne kawai wa gayatuhu karshen inda ake son zuwa a takawa tsoron Allah to tunda tsoron Allah ne ake nufi duk da baki daya to mai ilimi ya ji daɗi Allah ya bashi inna ma yakhsha Allah min ibadihi ulama ba takawa ba kashiya ko to ya ji daɗi amma kuma sai Allah ya bawa jahilin da bai san ko me ba ma takawa tsoron Allah kaga ya fi yin aikin Allah ya ba kaga bujimin malamin ba shi da wannan takawa din har ma ana faɗa wani ka'ida ta banza amma ba karatu ba ne wai ka ji maganar malama kaka duba aikinsa wannan ba ka'ida ba ce to mutum ya san haka ashe yanzu ilimi sai ya ƙara masa tsoron Allah ya san dai wannan tsani ne na abu ba shine muradi ba takawar ake so domin mu je samu takawarsa wa bil hadisi yazo a cikin hadisi man ta'allama duk wanda ya nemi ilimi ilman ilimi mimma yabtagi bihi wajh Allah ilimin da ake neman zatin Allah da shi duk wanda ya nemi ilimin da dan Allah ake nema la ya ta'allamu shi ko ba yana neman wannan ilimin bane illa li yusiba bihi ardan sai dan ya samu wata daudar duniya mina duniya ta duniya lam yajid alfar jannat wannan ba zai ji kanshin aljanna ba yawan kiyama sai ta shi ba wai ma ya shiga ko kanshin ba zai ji ba ilimin ma jefa shi a wutar ne na ga kuma sadariya ta to ga duk abin da tura mulkin mallaka ne galibin duk wanda ga yana ilimin dan kwali ne dan ya zama alqadi ko dan ba kawai ba a so ba ba wai ba a so ba sai ya zama alƙali ko ya zama minista ko ya zama dan haka kwali ne jarrabawa ce dan haka kowane makinci za a yi kowane kokari zai ya zama ya ci jarrabawa nan dai ya haddace yan karatuka ne ya ci jarrabawa nan ko bai san ma'ana karatun ba ko bai san ba jarrabawa nan dai ta zo kwalin nan dai ya zo kaga yanzu ga wani waje na ake nufi to kuma yanzu haka ya zo ya samu fahim Allah talaka wanda Allah kawai suke nema sai ya ce kuma duk jahilai ne sai Allah sai kun yi idi sai kun yi nahawu sai kun yi kaza kaza abu ne mai kyau amma wasila ne wannan su fa Allah ya ba su abu gabaki da duk gabaki da qala tirmizi tirmizi yace hadisun hasanun hadisi ne mai kyau wal ilmu shi ilimi gaba daya in aka faɗe shi ba a raba shi da na wani abu ba ba a ce ilimin fiqh ko ilimin geography ko ilimin scientist ko aka ce ilimi aka yi shuru ma'ana ilimi mutlaki wal ilmu ilimi haisu kudulika in aka faɗe shi ba a danta duk in kaji qur'ani ya ce ilimi ko kaji qur'ani hadisi ya ce ilimi ko an ce malami ko kaza in dai ba a raba shi da wani abu ba ko an ce ilimin fiqh ko ilimin kaza in dai ba a raba ba haisu kudulika in dai aka sake shi al ilmu billahi ana nufin ma'arifa sanin Allah ake nufi wal kashfu da yayi hijabi an hadara shi da hadarorinsa ka san haƙa'iku ka san raƙa'iku ka san daƙa'iku ka san kaza kaza shi ake nufi ba tsanin ba amma ba hana wannan ba dama shi mai kashafin bai taɓa cewa ka ai wancan ba shi yake cewa mai wancan ne ɗan karambani na faɗa da mai kashafin al'ilmu billahi shi ake nufi wa kashfu ilmu billahi wal kashfu da yayewa an hadara ga hadaran Allah wasairu da tafiya fiha a cikin ma'arifa ma'al ilimi tare da ilimi bil kitabi to ga kuma da sanin qur'ani wa sunnati da sunnan manzon Allah sallallahu tare da wacce to wannan shine ake wal amal bihi ma da aiki da kansu to Allah da zamu ji abin da alqazi iya duka da faɗa Allah fa fatiha salatu